أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرهام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله ايها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala mai kowa mai komi cikin ikonsa da kaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna sha tara ga watan sha biyu shine watan zulhijja wata na musulunci wata na ƙarshe watan sha biyu hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina tana dubu ɗaya. da ɗari hudu da arba'in da shidda wanda ya daidai da sha biyar ga watan shidda na shekara dubu biyu da ashirin da biyar miladiya kamar yadda muka saba karatunmu na wannan littafi mai albarka littafi na risalatu abi zaidin alkirawani littafi da yake karantar da mu addinin musulunci hukumce-hukumcenmu na addinin musulunci littafi na fiƙihu fiƙihun kuma ta mazhabar imam malik bin anas allah ƙara masa yarda muna cikin babban babi babi da ya kumso babobi ɗaiɗaya har guda takwas kuma a jerin babin shine babi na talatin da biyu babi da yake bayani akan aure da shirka da kome da zihari da ila'i da li'ani da hul'i da shayarwa duka baki da wajen babi takwas wannan babi ba karamin babi bane ba to mun koro darasi a cikinsa yau mun kai darasi kenan yau darasin da zami darasi na 59 insha Allah kuma za mu tashi a kan gabar wani kahu tafwidu ja'izun adiba gani kowa ya gagwar to ku ba su shafi shafi na nawa ne su a sandu shafi na 72 adiba shafi na 72 a katurobendus to katurobendus gomiya tara da biyu 92 shafi na 92 sai ɗara ta nawa daga sama ko da ƙasa wanne fi lin na nawa na bakwai yawwa na bakwai daga sama ba insha Allah layi na bakwai daga sama eh to kuwa gani to za mu shekan gaba ce ita ma mai mahimmanci wannan wa nikahu tafwidu ja'izun auren beku shi ne da hausa mace tafiwi da auren beku amma asalin da tafiwi da mana wakilci auren wakilci ba tare da an tara jama'a ba da wali da ango kawai suka yi magana wane ina son yarka a da gaske to na aura maka na karba aure yayi ba tare da kuma an ambaci in aka ce tafwid shine jaiz ya halatta kuma wanda ba tare da sabanin malamai ba shi sanya da yawa mutane suna wasanni zaka ce wani na baka ina son ya kace na baka wani aura mun da yake ya baka ka auru wallahi da ka baki ya bani aure ne kuma halal malak a musulunci da khilafin kuma babu wani sabani na malamai akwai gabar da ake samun sabani wanda malamai ya ce kaza ne to shi wannan babu sabanin malamai shi ne aiburan biyu ko amma sabani irin biyu ko wannan nabu da ake cewa wannan na bidai a bidai ce muke a a auren biyu ko abin da ake yi gashi nan sai mu je mu gama karanta sai mu ƙara shari yace wa huwa an ya aqidahu wala yuzq wala yazkurani sadaqa me ake nufin auren beko shine a kulla aure ba tare da ambata sadaki ba wala ina son diyarka da Allah ka bani yace na baka shikenan aure yayi kuma uwa bata isa ta tara ba ta ce a ai ni bai bani a aure ya dauri kawai kuma ko da wasa ne aure yayi amma ga sharadi kun ce eh yawwa wala wannan wani kabu tafawid jaizun wa huwa an ya'qidahu wala yazkurani sadaka ma'ana auren beko ya halatta shine ya ne ake shine a kulla aure ba tare da an ba sadaki ba ba tare da kace ba to sadakin iyata kaza ne a'a kaza ne wannan kuma duk daga baya an yi shine misali a larabci ma an karo mana yadda malamai suka ce mutum ya ce an kahatuka waliyati ala tafwid misali biyu ta ce na auren maka da abin walitaka ta a lattafuridi mana akan wakilci akan jingina na aura maka ya ce na karba na baka na karba ce da shi ke na aure ya gullu yanzu kuma daga baya ne zo sai a yi maganar sadaki to sadaki nawa kake so ko kuma sadaki nawa take so idan budurwa ce kenan da uba za yi in kuma bazawara ce kuma ita za ta faɗi kayanta ko kuma na biyu siga ta biyu mutum ya ce zawajtuka waliyati min gairi zikirin muhar ma'ana na aure maka diyata abin walitaka ta amma ba tare da an ambaci sadaki ba to saboda haka ta kowace hanya in wancan aka yi in wannan aka yi ya hala na baka diyata na karba aure ya karu na aura maka diyata na yayi in dai kai ne wali kai ne mai bada kai ne baban ka bashi ya babu ko da wasa ko a sha gobe shi ya sanya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce salasun jidduhunna jiddun wa azluhunna azlun abubuwa guda uku wasan su gaske ne gasken su kuma gaske ce ba a wasa da su eh aure da ka ce ka bada ta ba zancen wasa ka ce a ai wasa ne nake a ina wallahi yanzu dai ka lallaba shi ka ce to ka saka sai tsakanta kuma ta inda za a shi ya kada ka sai ya daga ka kasa ya kada in dai shari'a ta musulunci za a yi saboda haka a yi wasan nan haka wajen saki ba a ba a wasa da saki ki wacce na sake ke ai ta saku ka ce wallahi wasa ne ai ba wannan ai ta goma ka kare yi ko kuma wai da wasa ma wai ka za ka koyi ana koya maka rubutu ne ko da rubutu da karatu kaya sai kake ruwa dallakatu zaujati ko dallakatu fulan na saki wacce kana rubuta ko ikritin ne kake rubutawa na saki wancan ma'ana da ladaka ta dallakatu fulana ko dallakatu zaujati na saki matata kana rubuta kana yi kana rubuta kawai sai ta zo ta gani ta ce to ka sake ni taso ta a wallahi rubutu da nake koya ba zancen rubutu ba wasa a wannan gurin shi yasa hadiya mutane suna wasa da waɗannan abubuwa da shi sanin shari'a da karin ka'ida addinin musulunci ko da wasa ta ce ka sake ki ya kina sake ki ta saku wallahi tsigiya guda ta tsinki kuma babu wani malami na musulunci na addini mai tsoron Allah da zai isa ya gyara wannan tsinkiya ta tsinke wallahi da yanzu ku yi taka tsantsan da sauran biyan ko a cikin fushi ko a fushi ai hadisi na fara kawo muku hadisi ne na manzon Allah ce wannan abu ba a wasa da su at-talaqu an-nikahu wa talaqu war rasha abubuwa guda uku ba a wasa da su babu wasa wasan su gaske ne gasken su gaske ne da wasa kace ka na aura maka iyata to ta aure da wasa kace ka saki matarka ta saku da wasa kace na medo matata to ta medo ba ku wanda isa ya hana dirsan shari'a ne uwa ta yi ta yi turmi ta yi tabarya ko uba ya yi turmi ya tabarya ce a ina da ya ce ya medo ya haƙƙin shi ne sai idan wannan ka'ida da aka sanya mishi ta fice mana mace ta gama idda to wannan bai da haƙƙin komai amma a wannan tsakani na idda to haƙƙin shi ne komai duk lokacin da ya ga dama sai ce ya meda kuma ta nudu yanzu sai dai kaɗin ma wadda ne baku so sai ku nemi wata hujja daban da za ku je wajen alkali da ita mai shari'a ina ba ta fahimta to saboda haka kenan wannan shine sigar auren biko a musulunci an ce biko wannan shine biko ba wancan ba wanda muke a zo a tara da injina da samari a zo a kasara ya ita wannan duwannan bid'a ce wannan saban Allah ne saba sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne babu shi cewa an zo kawo sadakin wani ko za a ba wata bi ko ko an zo tambaya a tattaro mutane da waye da sauransu a zo a yi boris a yi wane ne a yi wane ne wannan bid'a ce sam ya saba wa karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu shi ku ji iyaye da kyau duk masu bid'a kun saba wa Allah duk wanda yake son auren ɗaya shi ya albarka duk ya nisanci waɗannan abubuwa duk wanda take son kai ma da kake son auren ka ya albarka duk nisanci waɗannan abubuwa da yawa shine da yawa matsaloli muna ganin abubuwa suna ta faruwa da bamu jin daɗi sai a dinga kuka ana kaza kaza ne tun farko mun saba wa Allah an yi aure an ce an yi biki kamar mutuwa shikenan sai a je a kira jagara a zo a tantare a saba wa Allah to da Allah da sabon Allah kuma kuke so albarka ta shiga cikin wannan abu sai za kullum gaji ana ta hali a hausa a kwansa ma a yi mene ne zagi ubanta ta zagi uban shi a yi mene ne a ji a da ba mutunci ba daraja ga sunan ku iyaye muku daraja a wajen sirikin ku yace siriki bai da daraja a gurin ku iya bata da tsaya haka auren kai kuma kanku auren da kuke zaune dai gashi nan dai kai kowa da ya romo ya ishi kanka ne ko ya ishi kanka za wallahi duk sabon Allah ne duk waɗannan matsaloli da muke ka Allah ba mu ikon gyara yan uwa duk waɗannan abubuwa wallahi mu gyaro mu zo mu bi hanyar shari'a sai Allah ya sanya albarka ƴaƴan ma zan gansu daban zuriya da shirya da Allah zai maka saboda kun kiyaye dokokin Allah kun kiyaye dokokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to a musulunci auren bego wannan shine a auri mace wali ya ce ya aura ma mutum diyarsa ce na baka ce na karba aure yayi ba tare da an ambaci sadaki ba to yatin da ba a mutu saraki wannan auren za a kwanta shi to gashi gaba sai mu shi wala yadkhulu biha hatta yafru da laha saraka to amma shi kina aure yayi amma kuma ba ba a tariya baka kusantar wannan mutum har sai an farlanta sadaka har sai an bada sadaki an bada sadaki ce to sadaki na ya to sadakin kaza ne a'a ba mu yarda ba kaza zaka bada a'a kaza ne to ku ku rage mana ga san yanayin kaza in yanzu abubuwa ne kaza ne kaza ne a'a a daidaita to kawo na kadan to gashi shikenan an kare a'a yanzu ba ni da shi ku bari in na kaza rana kaza zan kawo ko kuma lokaci kaza ko in kaka ta yi kaza na girbe na yi kaza zan kawo sadaki ba shi barakallahu fi ina ba ta fahimta ya halatta a yi sadaki ba shi to shikenan sadaki kaza ne eh to to to shikenan to kawo a yanzu ba ni da shi kaka in ta yi zan bada yanzu bashi ne ake mishi yanzu an daura aure nan to yanzu kuma ya halatta sai a tashi ko da bai bada ba amma an ambace shi a bazan bashi lokaci yayi sai zai bada bashi kai ko da kuma alal misali kafin lokacin ana zaune kuma wani hali ya kama aka rabu har yanzu wannan bashin yana nan sai ya biya shi haƙƙi ne sai ya biya wannan dole ne ko an rabu kuma ‘ya'ya ne na halal aure ne na ingantacce kamar kowane abu amma kun ga mun jalici haka ba dole ba sai an ba da hannu da hannu in akwai shi a ba da hannu da hannu shi ne shi ya fi dacewa to da lokacin da aka ambaci sadaki aka ba yarinya sadaki to yanzu kuma aure ya cancanta duk wani haƙƙi na aure tana da shi da za su mutu kowa zai gadi kowa kowa zai sadi kawai da kuma wannan auren da aka kulla na abeko ba a ambaci sadaki ba aure aka ce yayi ko to sai ɗaya mutu daga cikinsu to akwai gado kun gane kun gane matsalar wane na aura maka ɗiyata na karba na baka na karba ba a ambace sadaki ba me wannan sunan auren shine muka ce tafwid auren bai ko ya halatta to kafin a zamana a tattamna a faɗi sadaki sai ɗaya daga cikin su ya rasu ko mishi ya mutu ko mata ta mutu to akwai gado a tsakaninsu amma babu sadaki wannan kudiwa mun san da wannan hukuncin akwai gado a tsakanin kun ko kuma ba a tare ba to sai zata gade shi ya gade ta shi ya gade ta amma sadaki babu amma da aka ambaci sadaki saboda haka to sadaki kaza kaza ne to amma mi bashi kafin a tare saboda haka sai ɗaya rasu to yanzu kuma sai an ba da sadaki tun da an riga an bata sadaki to yanzu ta ci rabin sadaki kamar yadda ka'ida ta so mun karanta a baya idan an mutum ya auri mace sai ya sake ta ba tare da an kwanta aure ba to yanzu ta ci rabin sadaki sai an ba ta rabin sadaki to yanzu nan tunda an ambata sadaki to yanzu ta ci sadaki kuma ta yi gado fa in farada laha idan shi wannan miji ya ambata sadaki ta to sadaki kaza ne zan bada mata ba saura ta ce ta yarda a ko yarinya ce budurwa ubabanta ya ce ya yi amintu ya ga tunda shine waliyinta fa in farada laha sadaqin misl lazimaha wannan sadaki ya yi ya faɗa mata sadaki daidai wanda ba ƙaskanci ba walaƙanci da sauransu ta ce ya yi to shi kenan aure ya yi wa in kana aƙal yanzu idan abin da ya faɗa mata na sadakin kaɗan ne abin da ya faɗa mata na sadakin bai kai ba na matsayin abata ala misali iri irin su 'yan mata wanda za a ɗauka ana ba da sadaki jika 200 sai ce zai ba da jika 50 sai ta ce a ba ta yarda ba to saboda haka a nan shari'a ta ba ta zafi inda ce ta yarda to shi kenan aure ya yi inda ce ba ta yarda ba to shi kenan sai a mai da wannan yanzu kuma aure yawwa yanzu kunga an samu warwara in yana so ya kara kenan yanzu yarjejeniya kamar ciniki ne ya daidaita in ba a daidaita ba ce a shi ya tsaya nan ta ce a nan to shi kenan fa in kare hatuhu farraka bai na huma a a kara ce a shi bai za kara ta ce to ita kuma ta yi shi kenan sai a raba aure aure ya rabu kunga shi kenan za a samu rarraba amma in ba haka ba inda zai dawo ya bata gashi yake cewa illa an yurdiha sai fa idan ya ƙara mata wani abu wanda ya zo ya lallashe ta ta to ke kuma wata ta to na ƙara miki kaza to zan ba da ɗari ta ce kawai haɓa duk kawai an mata ana ba su ɗari biyu ni kawai zaka ba ni ɗari a ki kuma ba ke sani ba kaza kaza kaza ya lallashe ta ta ce to sau ƙara to har dai inda ta ta yarda to ta ƙara ɗari hamsin ta to shi kenan to shi kenan aure ya ta ci gaba da aure aw ya furu da laha sadaqan mislaha ko kuma ya ba ta sadakin ta a ai kowace ɗaya ne abu duwa ɗari biyu ake bada ni ma ɗari biyu zaka bani aka ja aka ja ta ce fa ina nan ta taman kana son auren to ba da wannan ya ce to gashi na bada to shi ke na aure ya yi bayan zumuha to yanzu aure ya yi an ji wannan gaba to za a fice ta mun gama da bayanin a wannan yanzu gaba ta gaba ce wa izar tadda ahadun zaujaini yanzu kuma gaba ta gaba da za a yi bayani ɗaya daga cikin ma'aurata guda biyu sai ɗaya ya yarda wa iyazu billah ana tare sai ya faɗi wata kalma ta kafirci kuma ya sani da gangan ya faɗi wannan kalma ko wani abu nan kafirci kuma da gangan ya san wannan abu guda ne da shiri da niyayi to sai ya kafirta ya yi ridda fasakas nika to a nan take auren ya ɓaci kwata-kwata biɗa laƙin ba'in amma da saki wanda yake ba'ini ma'ana sakin da babu komi wasu da ce a sakin ma zakin da babu komi ne ma'ana ko da ya dawo to saboda haka ba za a koma ba wasu malamai suka ce ko babu zancen eh kawai aure kawai da ya da yayi rinta to shikenan auren sa ya bace kwata kwata shi da ita wasu suka ce a idan yayi ridda ai kamar yadda shari'a ta bashi da ba ana neman ya tuba ana bashi kwana uku ya tuba eh shari'a ce shari'a ta ba mutumin da yayi ridda a ba shi zurtunta mishi kwana uku a yi mishi nasiha wani kaza inda da kake ba haɗaɗi a musulunci duk mutumin da ya musulunta ya yi ridda ya koma kirista ko ya koma bai hude ko kuma ya aikata wani abu na kafirci musamman ya ɗora wata ƙazanta akan ƙur'ani ko kuma ya taka ƙur'ani ko kuma ya faɗo ta muguwar kalma game da musulunci ko game da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da gangan to ya kafirta shine ya yi ridda ko kuma mutum ya ce kai musulunta ma an fasa yi ga baki da ƙarya ne wa iyazullah eh a lokacin ba za a kashe shi hukuncin sa kisa ne amma ba a yi hukunci ba a kisan a lokacin in ana shari'a ta musulunci a daula ta musulunci duk wanda ya rida kashe shi ne za a yi amma ba a kashe shi a wannan lokacin sai an ba shi kwana uku a sa malamai daban-daban da masu wa'azi da masu jan hankali kowa a zuwa yi ta mushi nasiha a yi ta gane da shi faɗi faɗi matsalarsa mene ne a fahimta shi ba mamaki wata fahimta ce yi ma mummuna wannan zafin kai kamar yadda kace zafin kai ka bar shi a zafin ta'addanci ne wannan yanzu babu a musulunci wanda yake da ikon ya ma wani hukunci na kisa ko na haddi da sauransu sai shari'a ta musulunci sai shugaba na musulunci sai daula ta musulunci ina ba ta fahimta yanzu babu kasar da muke da daula ta musulunci da ake shari'a musulunci amma yanzu wannan kawai waɗannan 'yan ta'addar yara sun sha kwaya a zuwa ce wani kiran jihadi ne a gashe jihadi wannan kafirci ne wannan ta'addanci ba musulunci bane ba a mutum ya yi zina a zo a jefe shi ko a kaza ne ta'addanci musulunci a tsare ke ba jesus ne ba ili order eh sauki gari addini a tsare ki ba wa inda ya wani ne ni ne zan dauke hukunci in ma wancan hukunci da sauransu ai an zama da zarro ne a'a musulunci na tsa'ida yana da hukuma da tsari da daula da komi wanda kuma sai an tabbatar a shari'ance amma wani ɗaiɗaiku ko ta ƙungiya ba ta isa ta ce kaza ba daula ce ta musulunci shugaba ne na musulunci yake da iko a zartar da wannan hukunci to wane hukuncin kisa ya kama shi a kunnarsa a wane hukuncin bulala ya kama shi wane hukuncin kaza da sauransu ko alƙali na shari'a na musulunci ba irin namu alƙalolin ba ne duka waɗannan dai shakaka muna yi ne amma ba tsari ba ne ba wanda za su iya wani hukunci irin waɗannan a a sulhu ne wannan wa sulhu makhayar sulhu alheri ne wannan ina fata an fahimta a a idan ƙasa tana tafiya akan tsari na musulunci to saboda haka sai a nemi musulunta kwana uku bayan kwana uku an yi da shi yanzu kuma shugaba sai a yanke mashi hukunci a cito an zartar mashi da hukunci a lokaci kaza ko a lokacin ma shugaba ce a zartar da shi a bayan kwana uku dai sai a yanke mashi hukunci kisa kamar yadda ya tabbata bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi ridda ya kasa aka aka kashe su to yanzu anan to a nan ne malamai suka ce a waccan hukunci ya tsani sai a bari idan ya dawo wuri wata fahimta ce aka dora shi keken bera ne aka dora shi dama akai kaga yanzu irin matsalar matasanmu da ba karatu ake ba kawai haka a sama ake doka ko a wazaf ko a sentinel ake doka kawai wani a can ko wancan malam ya ce kaza wancan ya ce kaza ba kawai shi kenan ka zama malam wala duk shine matsalar ba a zama a karatu to saboda haka wancan ya zo ya maka mudani ya maka labashi ji sarbo ka doka to wancan kuma ya zo ya warware kawai shi kenan sun mida ka balu kawai sai ka hawo ke kenan a ka zaɓi musamman na zamani namu na yan kala katu alwallahu musta'an Allah taimaka ga shi ga kala katu ga wata tsiyari nan da nan sun fushi mutum in ba karatu dole a fuske ka kawai zai zo maka labashi sauran iya baki su mutu ce maka kaza da kaza da kaza ce a alkur'ani sakka kaga a baɗi magana ce mai kyau to shi alkur'ani shi zai fasara kan shi ko kai zaka fasara shi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da saukarwa ba to manzon Allah shi ya fassara mana fassara ta alqur'ani ita ce hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda aka saukarwa da alqur'ani shine ya fassara maka to kai in bai fassara maka ta ina zaka samu waɗanda suke kewaye da su ya fassara musu kaza ne kaza ake nufi kaza ake nufi a takaice Allah ce inna Allah wa mala'ikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allah ce da Allah da mala'iku suna yi wa annabi salati ya ku masu imani ku yi manzon Allah salati larabci ka fi waɗannan sahabban su abubakar sahabbai suka yi shiru eh ta ya rasulullah mun san yadda zama ke gaita ka mun san yadda muke gaza amma ya zan maka salati sai da annabi ya koya bisa ta gaza ku ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad to kai ka ce to ba ruwanka da wannan magana da manzo Allah ya fassar wannan aya to wai wata tsiyama tukon kai dan rishin hankali tukon wai shi qur'ani to wannan qur'anin da kace shi qur'anin zaka bi ta ya aka yi ka tabbatar cewa shine qur'anin da aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ta ya aka yi qur'ani ya zo gare ka ka ce ba ruwanka da hadisi a tsaya a magana guda ta farko ma tukun wai kusa akan ka kal in kana so ka san silsilar ya akai wannan qur'ani ya zo gare ka a tunda ba kai aka saba kama ba baban ka ba yawa ta yaya akai wannan alqur'anin ya zo gare ka ta yaya akai kai da cewa shine alqur'anin da aka saukar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amsa ba mu amsa ayat da ce daga wane ko wane wane wane wane wane to shi wannan wane wane shine hadisin an saukar wa annabi annabi ya karantar da sahabbai su ne ɗalibansa sahabbai suka karantar da ɗalibansu su ne tabi'ai tabi'ai suka karantar da almajiran su ne tabi tabi'ina su ma ta tabi tabi'ina suka karantar da su ne haka kowa daga alman wannan ya tafi yana koyewa wannan ya tafi yana haka har shi ne alkur'ani ya zo mana nan to wannan tsarin an wane daga wane an wane wane shine hadisi da kai ce an ce haddasa na wane a dai ai hadisin ma wai labari ne wane ya bani labari to in ba baka labarin ta ina ka sani kau da rena ma mutane hankali ka je ka karanci ulumul qur'ani ya aka saukar da qur'ani tun daga saukar alqur'ani so wahayi da qur'ani ya ya yake da sauransu kan haka nan da rena ma rena ma mutane hankali da tsafar jahilci da in Allah subhanahu wa ta'ala ne alƙawari da Allah ya yi da mun sai ya cika jahannama dole da mu dula ita ta tsamu batattu amma har ka so mutum ya zo mulka gwamna ne to da aka karanta alqur'ani fassara shi ma gashi sahabbai larabawa sai da suka tambaye annabi to kai kuma ina kai baki dan dukununu jahili kawai haka nan baka wannan ba wai ba ruwa mu da hadisi ya alqur'ani daga nan ka kafarta tun da wanda aka saukar da alƙur'ani shine ya fassara wannan fassarar da yace kaza da kaza ne shine hadisin annabi an karanta da shi ta to ga aya ta sabka kuma ga abin da take nufi ga ayi kaza ayi kaza ayi kaza ayi kaza to wannan magana ta annabi da yace ayi kaza shine hadisin annabi sallallahu alaihi shine magana sharhin ta to ka ce kai ba ruwanka to amma kuma dan raina hankali kai kuma da amma kuma ka yaran da wancan malamin naka da yake duk kai Allah Allah Allah ka shirye da mu Allah ka shirye da mu abu wa kana da kace wancan malamin shi da ka yarda da shi to kuma ka yarda da shi amma baka yarda da wadancan bayin Allah da kware salihai wanda shi ko a karni kanshin kanshin karni karni da manzon Allah ce khairul quruni karni summa allazina yalunahu summa allazina yalunahu duk baka shi shi to Allah ka shirye da mu to saboda haka anan sai malamai suka ce to a'a tunda an bashi kwana uku ya musulunta to a cikin wannan kwanakin kwana da ɗaya aka ja hankali shi kai sai ya gano ya ce ya tuba sai ya dawo musulunci an gane to malamai suka ce a to anan kawai matar shi sai a maida mishi matar shi suna nan a zaman aurensu tunda ya dawo tunda damun ci a ba kisan ake so ba kenan a'a a shi yadda mutum ya gane gaskiya ya bi gaskiyar to kuma ya dawo to shi kenan sai a bar shi matar shi wa ƙarƙila bigairi talatu wasu ka ce a'a za a ɓata auren ba tare da saki ba bigairi talatu kenan kawai auren ya taɓa ce sau kawai hujjar suka ce da Allah ce wala tumsiku bi ismil kawafir wa iza aslama al kafirani to yanzu mun shi hukuncin wanda ya rida ko idan ya dawo to sai a bar mishi matarsa idan bai dawo ba to hukuncin sai a kashe shi ya so kuma matarsa ta yi idda da auri wani amma kuma babu gado a tsakaninsu babu gado tsakanin kafiri da musulmi ko da ɗa da uba ne in ɗa kafiri uba musulmi to babu gado in uba musulmi kafiri ɗa musulmi babu gado to saboda haka aure ya ɓaci an gashe shi sa'annan kuma yanzu ita idda za ta yi ta yi aurenta gaba ɗaya amma babu gado a tsakaninsu yanzu gaba ta gaba wa iza aslamal kafirani sabata ala nikahima yanzu idan kafirai guda biyu suka musulunta kitabiyai ne mana ahalar kitabi ne mana yahudu da nasara ne mijin da mata addini ɗaya suke kiristanci suke yi suka musulunta a ko yahudanci suke suka musulunta a ko majusanci suke suka musulunta kai ko ɗan botar rana ne ma kai ko waɗanda ba su da addini ne ma amma duka mushi da mata ne suna tare ko a lokaci guda kuma ya suka ce sun musulunta kun ji wani hukunci na farko to sabata ala nikahima to za a tabbatar musu da aurensu ba a cewa ai auren auren arnanci ne kuka yi kuna gane ba za a ce ba ai aure ne da kai a coci a aure ne da kuka yi da giya da sadakin giya irin maguzawa a ce ayyo ne da aka yi aka kawo burkutu ayi kaza ko aure ne da aka yi aka bala alade ko kuma auren zobe ne aka yi ina mata an gane duk waɗannan musulunci bai gigiya ba ruwanku da wannan yanzu sun zo a matsayin mace da miji a lokaci guda sun musulunta to musulunci ya tabbatar musu da aurensu a amince musu ku diba rahama ta musulunci al-islam ya jibbu ma qabla musulunci yana yayi duk abin da kai a baya to idan ka musulunta ta musulunci ya ya fi maka waɗannan abubuwa addinin sabata ala nikahi ma za a tabbatar musu da aurensu sai dai fa da sharaɗin a nan kawai inda za a yi magana sai fa idan akwai wani abu da zai hana wannan aure to a nan ne musulunci zai yi ba amma ba ɗaura auren ba ba sadakin ba a coci aka ɗaura a a gindin gumki aka ɗaura a mi aka ɗaura in dai suka zo da musulunci da arnancin suka ce sun musulunta miji da mata to musulunci ya tabbatar musu da aurensu aurensu ya inganta sai dai idan sun zo da wani abu wanda zai hana wannan auren to a nan ne sai a ce to za a musu magana kamar misali yar oshi kaga su a arnanci ba ruwansu yar oshi kanwashi ce ke aure da ita su a arnancin su ya halatta daya aure ko uwar shi ce ke aure da ita to yanzu kun shigo musulunci matar shi uwar shi ce ko matar shi kanwashi ce ko matar shi yar shi ce to yanzu an bar su a musulunci a to yanzu sai a rawa to kun ga wannan sharaɗin sai ya raba auren a'a ko kuma ai mun babu rida'a matar shi sun sha nono guda wuri guda ka rene su nono guda suka sha yar uwar shi ta shayarwa kuma yake aure da ita so a nan su ba ruwan su to yanzu kuma sun musulunta to sai aka gano sai a ce to kun musulunta amma mu a musulunci mutum bai auren yar uwar shi kanwasa ko yarsa ko bai auren abokin shayar zo ne hana to dalilin haka auren ku ya rabu ba kai ba ita yanzu kuma sai dai ta sake wata auri wani miji a matsayin da kai ma ka samu wata mace ta aura kawai wannan shine sharadin zai hana wa in aslama ahaduhuma ahaduhuma bigai ko shine ko sabata ala nikahima wa in aslama ahaduhuma fazalika fasukun bighairi talaq yanzu idan daya daga cikin su sai musulunta ɗaya bai musulunta ba ma'aurata ne guda biyu kafirai kiristoci ko majusai ko yahudu ɗaya ya musulunta ya bar ɗaya miji ya musulunta mata bata musulunta ba ko mata ta musulunta miji bai musulunta ba fa zalika fasqun bi ghairi dalak to auren ya baci kwata kwata ba ma ba sai ba zancan saki bane ba aure ya baci alal mashhuri wannan shine afsa zance mabayyani misali mutum ya musulunta amma matar shi ba majusiya ce wadda ba halin kitabi ba kuma sai ba ta musulunta ba kuna ganiya? to saboda haka aure ya ɓaci barakallahu fiki da muna son tambayar nan dan karatun in a tambayi su suke hudo da karatun sosai mutum ya musulunta amma mata shi ba majusiya ce ma'ana majusawa ne guda biyu sai miji ya musulunta sai matar bata musulunta ba to saboda ka aure ya baci to amma sai wakani yadda nace majusiya yace to in ahalin kitabi ce in kirista ce ko bai hudiya to shi kuma aurensu yana nan saboda ni ku ya kamata ku bada hausa mun yi karatun nan ana to saboda muka ce ya halatta musulmi zai iya auren ahalul kitabi musulunci ya halatta ina ji darasin kusan na karshe ne ma da muka yi ko nan kusa kusa ne eh yawwa to ahalul kitabi kafirai a cikin kafir ma iri-iri ne ahalul kitabi to su an halatta ma musulmi a wurin matansu amma haramun ne matan musulmi ta aure ahalul kitabi kana matsayin musulmi sai ka je ka auro kirista mai addinin kiristanci ka auro ba yahudiya mai addinin yahudanci amma ba ka auro ba ba majusiya mai bautar wuta ko mai bautar ko ake ko buda ko kaza waɗannan kafirai ne tun kirkir su waɗannan haramu ne musulmi ya aurensu amma saboda su ahalin kitabi saboda ne saboda ahalin kitabin da aka ce ma'abuda littafi su suna rike da asalin addinin nasu ma'ana addini na dagun Allah subhanahu ta'ala su ne suka lalace daga ba suka kafirci to wannan rangwame musulunci yake ya halatta musulmi zai iya zama da ahalin kitabi sai dai mun yi bayani nan muka ce amma fa akwai matsaloli da yawa da zaka mu wajen tarbiyyar ƴaƴanka da sauransu wani ƙarshe ma ka mutu kuma ƴaƴan ma su kafirta amma musulunci bai hana abin kaga ga da hali amma mace musulma bai halatta haramun ne ta aure kirista ko bai wuce ta zama da shi haramun ne ko sun yi aure ba aure ne sunan shi wajo wajo ko ne suke yi dadaro ne ake zaman banza ne ake duk mace da take aurar da kirista da sani ba aure ba ne bai a musulunci wallahi in ta mutu za ta je wa Allah cikin kushin Allah cikin sabon Allah ba aure ba ne bai wajo ko ne suke dadaro ne suke babu aure tsakanin musulma da kafiri ko da ahal kitabi ne ko to kun shine dalilin da ya sanya aka ce wa in aslama ahaduhuma idan ɗaya ya musulunta idan ɗaya ba majusiya ne to aure ya ɓaci amma idan ahalin kitabi ce to wannan damar wannan alhurmar ce ta sanya ko ta musulunta ko kata musulunta aurensu yana nan to barta kuma Allah san ya yi mata nasiha kuma ta musulunta kaga kuma abu ya zama daidai فإن أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم وهي في إدتي to yanzu a'a ita ce ta musulunta mata ce baki tabiya da miji baki tabi sai ɗaya musulunta sai macen ta musulunta kafin mijin ta musulunta kuma mijin da suna tare an kwanta aure da haɗa 'ya'yansu to yanzu ita heta musulunta shi kuma sai bai musulunta ba to shi ne malata kana a haƙƙo biha in aslama fil idda idan har yana nan yana gari ta ce ta musulunta to ga wata dama da musulunci ba yanzu mi za a yi separation za a yi separation da shambar gurinta daban gurin shi daban eh to ya ka aka ce separation da shambar separation da kwanari dukkan separation da shambar shi yake ba kawar ba in ana guri guda shaidan zai yi wata iskan zai yi shaidancinsa za a zamana a gida guda amma mi shamur a far gurinta daban gurinka daban in kuma abin da ya fi ma ta bar mashi gida tun da shaidan bugun bawa ne to za a ba shi yanzu yana da wata 'yar dama tun da yana nan to ya a ba shi wannan dama har ta gama yanzu aure ya rabu yanzu kuma ta shiga cikin idda to a cikin wannan iddar sai ce ya musulunta to shi ke nan za'auransu ya koma sun zama ma'aurata shi ne ya ce kana a haƙo biha in aslama fil idda to yanzu ya shi yafi dacewa da ita fiye da a raba su a ce ta auri wani namiji a'a kuna gane to saboda haka sai a bar su a bashi wannan damar kafin ta gama idda sai ce ya musulunta to shikenan kawai shikenan sun zama auren auren sai ya ci gaba da ma zai sake ta a cikin idda to da ma auren sakin kafiri babu itibari da shi amma da zai ya musulunta sai bayan ta gama idda ya musulunta to saboda haka malamai suka ce a ba za a tabbatar musu da auren ba tunda sai da bayan ta gama idda ya musulunta to yanzu ba za a mai da aure ba me ya sanya yanzu musulunci shi ya zama kamar koyi shi kuma ai kun ga babu kome bayan an gama idda idan mace ta gama idda ana kome a kun ga ai sai sabon aure ko yanzu sai shiga shi ma a cikin yan takara kowa zai zo da an ba shi dama yana da priority yanzu a cikin lokacin da cikin idda ba ko wanda isa shigo shi kadai ne kawai kawai da ya ce ya mera ta sha to sai yi wasa har ta gama idda da ta gama idda to yanzu an busa yanzu kuma kowa sai shigo yanzu duka zawaron ruhe su zo shi ma sai shiga dan dakara sai ta yi na fulani sai ta ce he mun shaɓa yanzu kaga ya bar ma kansu da wannan yanzu sai ta zaɓa in dama haƙuri haƙuri ne daman take yanzu kuma ta samu ɗan samulmulin ta ce to shi kenan ta bar shi kaga sai kawai samari sai kada shi ko wani ya kada shi kaga ya ma kansa wanda kwaskwari ba je kai da wuya ne ya da to an gane to yanzu ne kenan kamar kome ne to ba a kome bayan idda yanzu mi sai ya shiga takara shi ma yanzu mijin sai ya shiga cikin yan takara in tana son kayanta ta wai ta ce to shi kenan sai a sake sabon aure da sabon sadaki kun gane yanzu a sake sabon aure da sabon sadaki kaga ya ma kansa in aka samu wani koyayi fi shi kwalliya sai zo ya kada shi gani mun fahimci wannan gabar to ta gaba yace wa in aslama huwa wa kanat kitabiyya sabata alaiha yanzu in shine ya musulunta ba macen ba ai kun ga can macen ne muka ko kiristoci ne guda biyu sai macen ta musulunta mijin bai musulunta ba to shine muka yi wannan hukunci ko ga yadda hukunci yake a musulunci to yanzu kuma abin ya juye yanzu ita ce shine ya musulunta shine ya musulunta kiristoci ne guda biyu ma'aurata sai mijin ya musulunta sai macen ta ki musulunta ko yahudawa ne guda biyu sai mijin ya musulunta sai macen ta ki musulunta sabata alaihima babu abin yanne shan shi ba abin da zai canje aurensa yana nan saboda bi ai da ba musulmi an ba shi auren dama ya aure ba ta jiya ba to da ba ta jiya ce kun gane to anan kawai shikenan auren su yana nan ko da kuma auren yaya aka yi auren da sauransu kawai sai anan sharadi da yake arna ne wannan sharadin ya sake dawowa sharadin akwai abin da zai hana auren nasu wani abin da muka faɗa da su kamar mi dangantaka yauwa akwai dangantaka ta jini a tsakanin su da babu aure to wannan shine yauwa ko dan wanta ne na jini wanta ne ko kananta ne yauwa ko uwar shi ce to kaga yanzu dole a raba to wannan ne kai zai raba auren amma in ba haka baka da wata hujja raba musu aure a suna nan da yi zaman ta kiristata ya yi zaman shi musulminsa ta yi zaman ta bai hujjiyarta ya yi zaman shi musulminsa aure ya halatta haure ne halal ya kasance kafin a yi duhuli ne ma ko ba an yi duhuli ohudi aure yana nan wa in kanat majusiya to yanzu kuma a matar ba kitabiya ce ba ba majusa ce mana wadda ba ta da addini a ce ko mai bautar rana ko mai bautar wuta ko masu bautar buda duk waɗannan su ne ake ce ma waɗanda ba a halin kitabi kafirai ne waɗanda ba a halin kitabi wannan wanda kwata-kwata bai halatta musulmi ya amfani da su ko baiwa gare ka irin waɗannan ce baka kusantarta to saboda haka to a nan shi ne ba zai keɓanta da yanzu a ɗan sa labule yanzu babu kisantan keɓanta yanzu sai su raba gida kwata-kwata sai su raba gida ko ta musulinta eh in ta musulinta to sai a dawo ina fata an gane hukuncin hukunci ne wannan biyu ne da kake karantawa fa in kanat majusiya yanzu in ta kasance ba majusiya ce kenan yanzu ne auren su ya rabu kafin ci wannan fa in aslamat ba'adahu hukunci biyu ne a gurin kalmar da kare na inna yanzu in kanat majusiya kawai yanzu ya musulunta ba majusiya ce yanzu me hukuncin su babu abu ba ahlul kitab ce ba yanzu sai a rabu mana ne sai a yi daban-daban gidanta daban da wannan yanzu sai a sa mata dan lokaci fa in aslamat ba'dahu makanaha idan shi ma yana musulunta to shine yanzu maganar kana gani yanzu yana musulunta kamun da zaka ce ke mijin ki musulunta eh kaza kaza kaza ne tana sauko a ba mamaki tayi bulaguro da kada aka ce ke ya musulunta wannan tace ni ma na musulunta to shikenan wa in aslamatu makanu ma'ana anan da ke ta ba tace ta musulunta to shikenan babu zancen rabuwa ka gane bayanin yawa ma'ana gaba ta farko in bata musulunta ba to sai a raba su sai ta yi ta jira a'a yana cewa ya musulunta ce ni ma na musulunta ta to shikenan alaraka saki guga kenan shikenan aure yana nan shine fa in aslamat ba'dahu makanaha ma'ana ita ma an dan take sai ta ce a ni ma wallahi ba za ka bar ni ba ni ma na musulunta to shikenan to aure ya ta inda bata sunsa ba to shine sai a raba su wa in da aka zalika mana yanzu idan bata musulunta ba ta yi jinkiri bayan musuluntin shi wasu malamai suka ce faƙad ba na minhu to shi sun yakan na ɗan maka wacce fasarar da nan wannan hukuncin da muke so ƙauli malamai suka ce idan da ya musulunta sai ta ce ita ba za ta musulunta ba kuna gani eh wa in aslama huwa yanzu ina ne wa in ta'akhara zalika ita in ita in ba majusiyar da ya musulunta da ta zo aka ce a mijinta ya ce a ni na musulunta ta ba kai da can ni ba zan yi musulunta ba ni ba zan musulunta ba shine wa inda akara sai ta yi shinkiri ta ki musulunta a'a ke yi ta yi da ita wacce ki yayyayi da ita ta to shine malamai suka ce faqad banat minhu to yanzu ma'ana ne kwata kwata yanzu ba shi ba ita shine aure ba'ini ma'ana saki raguwa wanda ke ba'ini har abada ya ce ba'ini abinda har abada ba komi da kai da ita to a nan ne wannan kauri na malamai shi ne akwai malam sai yake cewa malamai muktasar shi muktasar yana sama da littafin muktasar yana sama da littafin risala mai muktasar ya ce a nan malam ya yi ɗan azarɓaɓɓiya da mana ya tsananta a'a ba haka ake ba sai a ba ta dama suka ce ala aƙalli a ba ta wata guda mafi karanci sai an ba ta belan wata guda ka a yi mata wannan hukuncin shi ya sanya ka gane wannan to shi na anan banat inna wannan hukuncin na banat a ka'ida kawai da taƙi kawai shi kenan babu shi ba ita a shi ne mai muktasar yake ta a'a aƙalla din shari'a ta ba ta dama aƙalla a ba ta wata guda ana mata wa'azi amma yana lallashinta da musulunta ko da suna guri ɗaya yanzu dai ba shi bai ba kusantarta amma ita lallashin ta ita nuna mata musuluncin har Allah san ya kafin wannan wata guda take ta musulunta to shikenan kaga daman matsalar damun yake zo an warware to yanzu ba kakin wannan ne to kuma shine nan malamai suka ce to ko shikenan ta nisanta shi ba shi ba ita kwata kwata sai dai nemo wata wannan laqad banat minun ma'ana ta nisance shi wa iza ya lokaci yayi to alhamdulillah a'a bar mu karasa wannan kalma yawa kan gabar tana gaba wa iza aslama mushrikun wa indahu aktsaru min arba'in falyataharra falyahtar arba'an wa yufariq baqihunna yawa nan ne wurin kwana kan gaba ta gaba wa iza aslama mushrikun yanzu mushriki ne sai ya mutu wa iza aslama mushrikun yanzu mushriki sai ya musulunta wa inda hu aksara min arba yana da mata fiye da hudu kasa akwai da annanci masu auren mata goma ishirin arba'in har mai tamanin ma to mutum ne yanzu shiriki ne yanzu ya mutu yana da mata fiye da goma fiye da hudu to ya za a yi falyaktar arba yanzu sai ya zaɓi mata guda hudu ko da dukansu su tamanin ne matan shi da ya ce ya musulunta suka ce su ma duka tamanin in sun musulunta yanzu sai a bar shi da mata tamanin kun ga musulunci babu mata tamanin ko goma sai duka matan goma suka ce sun musulunta to yanzu dan sun musulunta kawai shikenan sai a bar shi da mata goma a'a sai a ce to shikenan musulunci ya ya karbi musuluncin ku kun zama musulmai amma a musulunci namiji ka'ida gare mata hudu gare to kai ka zabi guda hudu eh to ga gani ya sa ku jihadi sun musulunta sun tsira to kuma yanzu ka zaɓi hudu uku kuma shidda sai su je su yi idda kuma su abu wasu mazaje domin a musulunci ba a zama namiji bai zama da mata fiye da hudu ma'ana matan na farko ne ko na ƙarshe ne sun musulunta tare da shi a'a ko kuma ba su musulunta ba sun kasance kitabiya ce ko da ahalin kitabi ne oho dai duka da bai iya zama da su sai zaɓi guda hudu wannan ita ce ƙa'ida da ba shi wai fari ku baƙi na sai rabu da sauran sauran insha Allah wannan ita ce ƙa'ida a musulunci ya ce to ga yana musulunci shi guda sauran kuma ka sake su ba ma sake ba to sauran auren ku ya ɓaci sai su je su yi idda su auri wasu wannan ita ce ka'ida kenan sai mu tashi gaba ta gaba wa man la'ana sai mu tashi hukuncin la'ani in Allah kai mu sati ne zuwa da ran da lafiya insha Allah da fata abin kanta daidai Allah ta ramu cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fe mana bukatu tun na alheri Allah biya mana su Allah nuna mana gaskiya gaskiya ce babu ikon binta ya nuna mana ƙarya ƙarya ce babu ikon guje mata فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Vale, Brian. Son. ¿Qué? Bueno, se cacha, ¿no? Solo Dawud. Allahu Akbar. Allahu Akbar.